بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شاتر غوتن رجب wata na bakwai a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya da ya dawo da mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala karatun mu da ya gabata mun je karshen babi a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi a bisa kan sabon babi bisa kan hadisi na ɗari da casa'in da tara, babu salatul khawf babi wanda zai bayani akan sallar tsoro yana daga cikin hikimar Allah ta'ala da ya tsara ta hanyar annabin shi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yanda za a ɗora gudanar da sallah idan ana cikin halin tsoro a dan komai ba saboda wato ita sallan nan a musulunci wajibi ce babu wani hali daga cikin halaye wanda mutum zai barinta sai dai idan mutum ya shiga cikin hali na rashin hankali idan halin shi ya gu idan hankalin shi ya gushe to a irin wannan halin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalam an talaf an dauke alqalami daga mutane uku to kaga in dai ba hankali bane ya gushe duk ma halin da mutum yake ciki to sai yayi sallah wannan dai yana nuna mana muhimmancin sallah da girmanta a cikin addinin mu na musulunci sai dai mutum zai yi ta a yanayin da ya samu kanshi gwalgwadon yanda yake iyawa fattakullaha mastata'tum Allah ta'ala ya ce ku ji tsoron Allah gwalgwadon iyawarku saboda haka in mutum ya shiga cikin wani yanayi wanda ba ta yiwuwa kamar yanda aka shari'anta ta to sai ya yi ta gwalgwadon yanda ta sawwaka to wannan babin yana karantar da mu sallar tsoro kamar yanda muka ji sallah ta wanda yake marar lahiya ga yanda zai yi sallah wanda yake balaguro ga yanda zai yi sallah wanda yake cikin hali na tsoro to shi ma akwai yanayin yanda zai yi sallah sallah tsoro ita ce lokacin da ake cikin halin tsoro tsoron da ake nihi shine tsoro na makiya lokacin da ake yakatar makiya ana jin tsoron kar a tsaya sallah su zo su kwakwaɗe mutane gaba ɗaya to musulunci dama ba ba ƙauyen addini bane ba ki dahuman addini bane addini ne wanda yake da tsari bayewa saboda ibada da bautar Allah a salwantar da rayukan musulmi baki ɗayansu musulunci bai yarda da wannan ba saboda haka ya tsara musu lokacin da suke cikin yaƙi da maƙiyansu suna cikin tsoro da hargaba na cewa kowane lokaci sun iya zuwa su kawo musu hari to lokacin yaya ne ya kamata su gudanar da sallah to shine wannan babin zai karantar da mu kuma ita sallan nan ta tsoro wato sai tsoro na yaƙi kuma yaƙin ya kasance shari'antaccen yaƙi ne a musulunci domin in yaƙin da kuke ba yaƙin da musulunci ya shari'anta ba ne to bai halatta ba ku yi wannan sallar misali yaƙi na jihadi wanda musulunci ya tsara da sharuɗin shi da wato yanda yake a tsare dai a musulunci idan ya cika sharuɗin shi yana karɓa sunan jihadi to a wannan lokacin ya halatta a gudanar da sallar tsoro a cikin shi na biyu lokacin da ake yakatan 'yan tawaye kawar musulmai ne su ma amma ana zaunan lahiya kawai sai suka nuna cewa za su yakaci gwamnati za su kashe musulmi to wannan 'yan tawaye ne a ga a musulunci ko da su musulmai ne ana yakatar su to irin wannan 'yan tawaye in an je yakatar su shi ma ya halatta a yi sallar tsoro saboda ana jin tsoron in an kabarta sallah kamar dai halin da ake ciki yanzu kaga yan ta'adda da yan tawaye da yan iska da yan hoshi da barayi duka ga sunan sai su zo suna kawo musulmai hari ana cikin sallah ma su kashe musulmai to irin wannan kaga ba a cewa to ai su musulmi ne ba a sallar tsoro a in dai ana yaki kuma in dai musulunci ya yarda da yakin to ana yin sallar tsoro dan haka ko da yan tawaye ne musulmai su ma suna sallah suna fa ai ai musulunci ya yarda a yakace yan tawaye ko ko gwamnatin musulunci ce in dai wasu suka yi tawaye suka ci su ba za su yi magana ta da'a ba suka ɗauki makami wannan 'yan tawaye ne musulunci ya yarda a tura runduna a yakace su wannan runduna take yakin su matakar lokacin sallah ya halatta gare ta yi sallah tsoro haka ma barayi da 'yan fashin daji da 'yan kidnapping da 'yan kwace irin wannan barayin masu tare hanya suna kwace duka in dai ana jin tsoron su an wata domin yaƙi da su sai ana jin tsoron sun iya kawo hari a kowane lokaci to za a iya yin wannan sallar ta tsoro da haka kenan yaƙin da ya halatta a yi sallar tsoro cikin shi shine yaƙi wanda musulunci ya yarda da shi amma in ya zama na yaƙin asali ba musulunci bane yanzu kamar 'yan tawaye su yaƙi suke su mako ruwata su musulunci ya yarda da wannan yaƙin nasu to su ba su da damar yin sallar tsoro in suka yi sallar tsoro wannan sallar tasu ba ta yi ba saboda ba a yadda da yakin su ba ma a musulunce balle su ce suna cikin tsoro su suka sa kansu cikin wannan tsoron haka ma barayi bayan ya barayi sun je hosh sai ana neman su sai suna neman su ma wanda ke neman su wanda ya samu wani ya kwaɗe sai ya ce to mu yanzu ya kamata tunda muna cikin tsoro mu yi sallar tsoro kaga wannan yakin na barayi ba a yarda da shi ba a musulunci ko to don haka ba za su yi sallar tsoro ba da haka in ka ɗauki wannan ma'aunin shi zai tantance maka tsoron da ya halatta a yi sallah tsoro cikin shi da wanda bai halatta ba kenan sai tsoron da musulunci ya yadda da shi sannan ita wato shi tsoron nan sallan nan ta tsoro tana da sharuɗa tana da sharuɗa kamar da za mu gani kenan kuma tana da sifofi daban-daban wanda ta zo da shi abin da ya nuni akan halaccin yin sallar tsoro alkur'ani ya nuna akan halaccin yin ta hadisan manzon Allah sun yi nuni akan halaccin yin ta malamai sun yi ijma'i gaba daya cewa ya halatta a musulunci ayi sallar tsoro aga dalili na qur'ani a surori guda biyu cikin suratul nisa Allah ta'ala ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم زوا كرشان آية وانا آية تصفا تما حريا ديك ما تأي تسلت سوروك وكاغا وانا آية تافا تسلت سورو amma lokacin da tsoron yake tsoro ne dan sama-sama haka ba mai tsanani ba lokacin nan ne ake irin wannan wadda aya ta sifanta don tsoron kala biyu ne akwai tsoro mai tsanani sosai akwai kuma tsoro wanda bai da tsanani to in baya da tsanani sosai to sai ai aiki da wannan ayar ta suratul nisa bayanan da ta yi da sharhin da malamai suka yi wajen tafsirin ta shine za a yi aiki da shi to amma idan tsoron ya kai tsoro yana da tsanani kwarai babu nutsuwa to sai Allah ta'ala ya faɗi wata kala a cikin suratul baqara fa in khiftum farijalan aw rukbana sai Allah ta'ala ya ce idan kuna cikin halin tsoro to sai ku yi sallan nan rijalan kuna tahiya akan dabbobin ku ko kuna tahiya ƙasa kuna gudu aw rukbana ko kuma kuna akan dabbobin ku ko kuna kallon alƙibla ko ba ku kallon alƙibla sai ku yi don haka kenan waccan idan tsoro mai sauƙi ne wannan idan tsoro mai tsanani ne hadisai kuma wanda suka yi bayani akan sallar tsoro babin ne muke zai karanto hadisai da dama cewa manzon Allah da kanshi yayi a aikace ijma'i kuma babu sabani wajen malamai cewa ya halatta a yi sallar tsoro saboda haka sallar tsoro tana da halaye guda biyu hali na farko shine lokacin da makiya ya zamanto suna wajen alƙibla yana inda ake tunanin makiya wanda ake jin tsoron kar su zo su yi mamaya ana tunanin inda za su hutawa bangaren inda alƙibla take ne ko hali na biyu shine lokacin da ake tunanin ba bangaren alƙibla ba makiya za su huto ko dai za su huto daga yamma ko kuma daga kudu ko kuma daga arewa yana ana tunanin cikin ɓangarori ne inda ba nan ne alƙibla yake ba yanzu na alƙibla ma ai gabas take ko to in gabas ne ake tunanin makiya su hoto to sifar ta daban in kuma wani kote ne wanda ba gabas ba to sifar ta daban yanzu ana tunanin makiya za su hutawa daga yamma ko daga kudu ko daga arewa to nan tana da sifofi kusan guda hudu ita sallar tsoro a wannan lokaci cikin sifofin nan hudu sai a yi guda bari in ga ko da bi cikin su ɗaya sifa ta farko cikin lokacin da ake tunanin makiya ba wajen alƙibla suke ba idan shi ne liman sai shiga gaba in ya shiga gaba sai ya raba mamu gida biyu ya kasa su jama'a biyu in su goma ma ne sai ya yi kashi biyar biyar biyar ko eh biyar biyar da su kenan in ya raba su gida biyu yanzu kashi na farko sai su zo su jera bayan shi su kuma wancan biyar kin ba a yarda ba su zo su jera sai dai su tai su yi gadi su rike makamin su su ta wange wange haka za su yi su liman idan ya yi kabbara waɗannan su yi kabbara tare da shi sai ya yi raka'a guda tare da su ta tare da takabiratul ihram kenan sun samu raka'a guda zur shikenan sai su tashi su tahiyyar su kaga ba su ida ba ko da ba ta ƙare ba amma haka kawai za su tashi an yahe masu saboda tsoron da ake ciki sai su tashi wannan tafiyar da za su yi an yahe masu kuma wannan juya ma alƙiblar da za su yi duka an yahe masu in suka tashi suka tai yanzu sai su amshi filas filas ta waɗancan waɗancan masu tsaro kowa ya je ya tsaya wajen ɗayan shi kenan shi sai ya taho shi ma ya kama sau duk wanda ya je ya tsaya wajen shi sai ya zo ya kama sau yanzu da ka annabi liman ya da wancan guda to wannan su kuma da suka zo raka'a nawa kai da su ko ɗaya ba a yi ba hanzu to liman sai ya ci ko raka'a guda tare da su in ya ci ko raka'a guda tare da su yayi nawa kenan su kuma ha sai ya zaman tahiya tare da su sai ya sallama tare da su sai su in liman ya sallame in liman ya sallame su sai su tashi su ciko raka'a guda guda su ma waɗancan wanda suka tahi sai su ciko raka'a guda-guda. Kinan lokacin da liman ya sallame duka za su ciko raka'a guda-guda. Wannan sifa na farko kenan. Kaga wannan an yi adalci cikin wannan sallai. Saboda waccan jama'ai an yi raka'a guda da ita waccan ma wannan ma an yi raka'a guda da ita. Waccan jama'ai ta farko ta samu kabbar harama tare da raka'a guda wannan kuma ta bi ta samu raka'a guda tare da sallama tare da liman to shine adalcin da aka masu to wannan sifai ta farko kenan sifa na biyu shine liman ya zo ya raba jama'a biyu saura su je su yi gadi saura su zo su yi sau bayan liman idan liman ya yi raka'a guda tal kawai sai ya zauna ya zaman tahiya daga raka'a guda eh sallame su ma su sallame sai su tashi su tahi wajen waɗancan wanda ke gadi su kuma wancan masu gadin na harko sai su sai su taho ai ma ya sallame ko sai tsaya ta kyamce kyamce yana jiran su da sun taho sai sake kabartawa tare da su sai ya raka'a guda ɗaya sai ya sallame shikenan liman ya raka'a nawa su kuma sun yi raka'a nawa guda guda ba sai sun ciko ba ta isa a wannan karan kaga ita raka'a guda guda ce suran zasi ko wannan shi ma akwai ruwan da suka yi nuni akan haka dai ba su da ƙarfi sosai to wannan wato bi kenan daga cikin sifofin sallar tsoro lokacin da ya zama ba a fuskantar alƙibla idan kuma ana fuskantar alƙibla to hadisi zai yi bayani duka ba sai ya dogon surutu ba babu salatul khawf babi na sallan tsoro an salih bin khawat radiyallahu anhu amman salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawma zatir riqa daga salih dan khawat radiyallahu anhu yaddan Allah ta tabbata a gare shi wato salihu ibn khawat yaddan Allah ta tabbata a gare shi shi salihun ba sahabi bane tabi'i ne shi kuma khawat din sahabi ne radiyallahu anhu kenan shi khawat sahabi ne khawat ibn jubair kenan radiyallahu anhu amman sallama a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga wanda yayi sallah tare da manzo Allah sallallahu kaga ba gai kowa yi ba ko eh an ce dai daga kenan shi Salih ibn Khawwat ya rawaito wannan hadisin daga wa daga wani sahabi wanda yayi sallar tsoro tare da manzo Allah sallallahu amma bai ga mamu sunan sahabin ba to akwai sirwawi da suka bayyana sunan shi to kuma da a bayyana sunan shi da ka a bayyana sunan su duk uwa su dai saboda mi saboda sahabi ne as-sahabatu kulluhum udul malama hadisi sun ce sahabbai gaba ɗayan su adallai ne sai sa ko an gaye suna ko ba a gaye suna ba in dai an ce daga wani sahabi zan ce ya kare dan haka wannan riwaya daga wani sahabi wanda ya salla tsoro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yawma zatir riqa ranar da aka yi yaƙi wanda ke da suna gazuwatu zatin riƙa. Wannan gazuwatu zatin riƙa an yi shi ne a Najadu. Kalmar Najadu suna ne na wuri wanda yake da tudu, shi ake ce ma Najadu. to shi kuma najadun nan wuraren da ake ce ma najadu gaba ɗaya daga wajen duwatsun yamama ne har zuwa yankin iraki duka wannan ana kiransu da suna najadu saboda wajaje ne wanda suke da tudu to wannan sallah an yi ta a wannan wannan sallah kenan an yi ta a can yankin can wajejen najadu sannan gazwatu zatir riqa wannan yakin da ake cewa gazwatu zatir riqa abin da yasa aka sanya ma wannan yakin suna da zatir riqa ar-riqa shine kyallaye ko kuma tsumma shine ar-riqa ko yagaggun takardu ko tsumma ana ce mashi wato ar-riqa to dalili da yasa aka kira wannan yakin da wannan suna saboda yakin an yi shi cikin tsanani da wahala sahabbai sun yi tahiya ƙasa wadda har suka kai ƙahuwansu suna wato rarakewa suna yin ruwa saboda tsananin wahalar tahiya ƙahuwa suna rarakewa suna ruwa sai da suka kai suna samun wasu ƙyallaye ko kuma su samu wani ganye sai su lullube ƙahuwansu da shi to kaga wannan wanda suka ɗora lullube ƙahuwan shine arriqa to shi sai aka kira yakin da suna gazwatu zatir riqa sabili da wannan wato rarakewa da dagadagansu suka dore anna ta'ifatan min ashabihi saffat ma'ahu lalle wata jama'a daga cikin sahabban shi sun yi sau tare da shi wa ta'ifatan wijahal adu ita ka wata jama'a tana huskantar makiya yanan ka gana an raba jama'a gida nawa gida biyu wata jama'a ta yi sau tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata jama'a kuma tana can tana kulawa saboda kan kan makiya su zo su zo su halma mutane suna cikin sallah fa salla bil ladina ma'ahu sai yayi sallah tare da wannan jama'a wadda take tare da shi raka'atan raka'a guda daya thumma sabata qa'iman sannan ya tabbatu a tsaye wa atammu li anfusihim sai suka ci koma kawunan su raka'a guda an yi raka'a guda da su ko da liman ya miƙe tsaye su ma suka miƙe su sai suka yi da ciko guda guda shi kuma liman ya yi dogon tilawa ko ya tsaya tsaye sai da suka yi da ciko raka'a guda guda suka sallame kaga ana ai mamu sun saba ma liman ko to anan ya halatta mamu su saba ma liman kuma su riga shi sallamewa saboda uzuri na tsoro dan haka nan kaga an ba da damar su shiga gaban liman saboda ko da liman ya raka'a guda da su ya tashi tsaye su sai suka yi da ciko ma kansu guda guda da suka ciko ma kansu guda guda suka sallame kaga sun riga shi ma sallamewa to shine yace wa atammu li anfusihim suka cika makawunan su sun mansarafu sannan suka tashi fasafu wijahal adu suka tahi suka yi sau a can wajejen makiya yanan suka karbi waccan jama'a ko waja'at ta'ifatul ukhra ita kuma waccan jama'a wadda ita ce ta yi gadi sai ta zo fa salla bihim raka'atan lati baqiya sai salla da su raka'at da ta rage thumma thabata jalisan sannan ya tabbata a zaune yana wajen tahiya sai ya tabbata a zaune ko su kuma sai suka tashi wa atammu li anfusihim suka tashi suka ci koma kawunan su raka'a guda guda sun masallama bihim sannan sai sallame da su kenan duk wanda ya tashi ya ci ko raka'a guda guda sai ya zaune ko ya zaune sai ya jira sallame wal liman sai da duk suka gama ci ko raka'a guda guda sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallame tare da su muttafaqun alaihi wa hadha lafzu muslim wannan lafazin muslimin waqa'a fil ma'rifa li ibn manda an salih ibn khawat an abi to kaga wannan a riwayan ita ma tana nuna lokacin da makiya ne ba su a wajen alƙibla lokacin da ake tunanin makiya ba wajejen alƙibla za su hutawa ba lokacin nan ne ake yin wannan wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala ghazawtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qibala najdin daga ibn umar yadda Allah tabbata a gare shi yace nayi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a can wajejen najadu fa wazana al'aduwa fa safafnahum sai muka wato ceci makiya inda suke muka masu sau fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla bina eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yayi sallah da mu fa qama ta'ifatun ma'ahu sai wata jama'a ta miƙe tare da shi wa aqbalat ta'ifatun alal adu ita ka wata jama'a ta huskanto akan makiya anan ma an raba dai jama'a gida biyu ko wata ta tsaya tare da shi wata kuma tana huskantar makiya kenan ita ma wannan riwaya ta nuna makiyan dai ba wajen alƙibla suke ba yanzu wa raka'a biman ma'ahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'i tare da wanda suke tare da shi wasa gada sagadatai ne ya sagadodi guda biyu thumma sarafu makana ta'ifati allati lam tusalli sannan sai suka tashi suka je wajen waccan jama'a wadda bata yi sallah ba faja'u sai suka zo faraka abihim raka'atan sai yayi raka'a guda da su wasa da sagirtai ne sajadodi guda biyu sun sallama sannan ya sallame faqama kullu wahidin minhum faraka li nafsihi raka'atan sai kowanne ɗaya daga cikin su ya tashi ya ci koma kan shi raka'a guda wa sajada sajadatai ne ya sajidodi guda biyu muttafaqun ala lafazul bukhari kenan wannan irin sifar da muka ambata ce wa an jabir radiyallahu anhu qala shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam salatal khawf daga jabir yadda Allah tabbata a gare shi yace na halarci sallar tsoro tare da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa safafna saffaini sai muka yi sau biyu kaga nan wurin gaba daya jama'a sun shiga wannan kuma lokacin da makiya ake tunanin wajen alƙibla za su hutawa to lokacin gaba daya kowa yake shiga cikin sallai amma dai duk da haka sau biyu ake yi eh ko da mutane yan kaɗan ne ko ku goma ne sai biyar su shiga gaba biyar su koma baya su yi sau biyu ake yi to shine yace fasafafna saffain sai muka yi sau biyu saffun khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani sau a bayan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wal adu bainana wa bainal qibla kuma makiya suna tsakanin mu da alqibla fa kabbara annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kabbara wa kabbarna jami'an baki ɗayan mu muka yi kabbara thumma raka'a sannan yayi ruku'i wa raka'na jami'an muka yi ruku'i baki ɗaya saboda ni saboda wajejen alƙiblar da suke huskanta nan ne ake tunanin makiya za su hutawa to kaga in an yi ruku'i ma ai in wani ya taho ana iya ganin shi ba hatsari sosai saboda haka sai suka yi ruku'i baki daya thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i sannan manzon Allah ya dago kanshi daga ruku'i wa rafa'ana jami'an muka dago gaba daya amma ita wannan sallah kuma ba a aje makami ana cikin yin ta kowa da makamin shi ko kamar yadda ayar Qur'ani ta ce wa khudhu hidrakum kenan don haka ba a aje makami makami yana ga hannu to da makamin makamin wuka ce a dako takobi yanzu kuma makamin ya zama aiki wani nauyi magani shi to ko da da yana da nauyi dole ka riƙe shi saboda wannan nauyin mai sauƙi ne akan nauyin da zai farda ka don haka ana sungume da shi kuma lokacin da aka tashi tsaye ana cikin shiri ne domin da a ce ana cikin sallai sai makiya suka zo shi kenan sai a yi tsoron Allah a ci gaba da yi a ga babu wannan magana in makiya suka tunkaro sallai daga na wurin za ta yankewa to shi yasa Allah ta'ala da ya sifanta yanda ake irin wannan sallai sai ya ce wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum su dauki makamansu kuma su shiga taitayin su na'am manzo Allah sallallahu ya dago daga ruku'i mu duka muka dago summan hadara bis sujud sannan ya gangara ta hi sujada to sujada akwai matsala ko saboda aka yi sujada can ba a ganin mai tahuwa to shi yasa ko da manzo Allah sallallahu ya je sujada wasafu alladhi yalihi sai ya sujada shi da sawun da yake kusa da shi to shi na baya wa qama saful muakhar shi kuma sawun na baya sai ya tsaye fi naharil adu yana fuskantar maƙiya falamma qadda sujuda ko da manzo Allah sallallahu ya gama sujada qama saful ladhi yalihi sai wannan saman wanda yake bi mashi sai ya miƙe wanda karal hadisi sai ya ambata hadisin wa fi riwayatin a cikin wata riwaya thumma sajada wa sajada ma'ahu saful awwal sannan yayi sujada sawan farko yayi sujada tare da shi falamma qamu ko da suka miƙe sajada safu thani sai shi wannan sawan na biyu da ya ga sauran sun tashi tsaye ko shi ma sai ya tahiye sujada shi wanda bai yi ba ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني sannan sau na farko ya komo baya sauran baya kuma ya koma gaba ina aka yi wato shanjaman na plus ko saboda yanzu su ma a masa abin da aka ma waɗancan arama ma kowa rahu muslim muslim ya rawaito shi to irin wannan sallolin ya kamata dole jami'in tsaro a ce ya iya ya iya ta in dai ba kirista bane shi a in kirista ne shi kenan dama kirista ba ya sallah ko amma kaga duk jami'in tsaron da ya san shi musulmi ne to kusan ma shi ya cancanta a ce ya hi limammai sanin yadda ake irin wannan sallah domin kaga limami sai ya yi rayuwa har ya kare bai irin ta ba kai kuma jami'in tsaro gobe goben nan ana tura ka misiyan dole sai ta kama ka to kaga baka iya irin ta ba akwai matsala yasa ire-iren waɗannan karatuttukan akwai buƙatar jami'an tsaro wato su koye su matukar su musulmi ne suna karɓa sunan musulmi domin wannan tsari ne na musulunci cewa lokacin da kuka tai misiyon kuna jin tsoron kar ku tsaya sallah a zo a kawo maku hari to an tsara yadda za ku yin sallah saboda musulunci ba ba ƙauyen addini ba ne addini ne mai tsari komi ya tsara saboda haka kenan wanda ya jahilci yadda ake yin ta yana matsayin jami'in tsaro soja ne ko polisi ko jandarma dole ne gare shi ya kokarin binciken yadda ake yin wannan sallai in ka bai iya ta ba kaga zai je ta shan wahala domin in bai iya wannan ba dole ya sallah yadda ya iya wali abi dawud an abi ayyashin zuraqi mithluhu wa zada innaha kanat bi usfan ya ƙara cewa wannan sallai ta kasance ne a usfan to dama wajaje hudu inda manzo Allah sallallahu ya sallar tsoro cikin wannan wajajen akwai usufan akwai usufan ina usufan ita ce take nan gabacin Madina ko walin nasa'i min wajhin akhar an Jabir radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'ifatin min ashabi manzo Allah sallallahu ya yi sallah da wata jama'a daga cikin sahabban shi raka'atayn raka'o'i guda biyu thumma salla bi akharina sannan ya sallah da wasu raka'atayn raka'a biyu thumma sallama sannan ya sallami ومثله لأبي داود عن أبي بكرة وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا صلى صلى صوره وبهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة يا ركعة دوات أن ركعة غدا دوات أن ولم يقضوا بس cika ba aiki nan raka'a guda guda go rahu ahmad wa abu dawud wa nasa'i wa sahih ibn hibban wa mithluhu inda bin khuzaimah ibn abbas radiyallahu anhuma وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل صلى الله عليه وسلم يأتي صلاة الخوف ركعة itasalla tsaro raka'a ɗaya ce tal ake yi ala ayi wajihin kana kuma duk inda fuska ta kasance ba dole sai an kalla a kibla ba rahul bazzar bi isnadin da'i wannan hadisi isnadin shi mai rauni ne amma dai ga abin da ya hadi wa anhu marfu'an laysa fi salatil khawfi sahul babu rabkanwa cikin sallar tsoro ai wannan hadisin duk da yana da rauni amma bayani mai muhimmanci to wanda yake cikin halin tsoro an yi mai rangwame da dama a wajen sallan nan ko ayar qur'ani ta nuna cewa sallan nan in ta kama a yi ta ana tahiya in ta kama a yi ta bisa dabba in ta kama ko ana kallon alƙibla ko ba a kallon alƙibla a yi to ina zancen rabkanuwa kuma ai zancen mutum ya yi mantuwa ko ya yi rabkanuwa don haka kenan babu rabkanuwa ita cikin sallar tsoro ko da rabkanuwa ta kama lima an yahi mai ba sai ya kabli ba ko ba adi Allahu ta'ala a'lam wannan shine karshen war hadisan cikin wannan babi akhrajahu ad-daruqutni bi isnadin da'ifin abinda mun karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su inna mun su mu gyara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.